أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa yau muna 20 da watan zulhijja hijira ta 1443 wanda ya daidai da 19 da watan bakwai miladiya ta annabi isa dan maryam ta 2022 don ciki gaba da darasin da malam yake gabatarwa a cikin wannan kafa ta watsa labarai ta muryar al'umma wadda take birnin kwanni da fatan malam kana lahiya Alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah subhanahu wa ta'ala.
to ya ayyuka kuma ya kokari To alhamdulillah Ya- muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya.
ya ijtihadi kuma To ana tattaba gurgudun iko.
to Allah ya jagora Amin.
Allah ya amin, taimaki malam Allah ya ba da ikon gabatar da abin da muke son mu gabatar su a yanzu Amin.
Allah ya ba da Amin.
iko Gare mu gaba daya insha Allah insha Allah.
idan masu saurari ba su manta ba darasin da ya gabata mun yi bayani game da suna Allahu da ku- ta'asilan wa tatbiqan Na'am.
da kuma sunan Ar-Rahman da Rahim shi ma ta'asilan wa tatbiqan Na'am.
da Al-Karim wa Akram ta'asilan wa tatbiqan da Na'am.
kuma At-Tayyib ta'asilan wa tatbiqan Na'am.
da kuma ar-ra'uf ta'asilan wa tatbiqan anan muka tsaya malam in ba na manta ba insha Allah ta'ala Na'am. To ga ɗaliban ilimi ta asilan faɗin ƙa'idodi yawa game da wannan suna tatbiqan kuma wato bayani kansu a cikin alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wani ya ce ta'asilan wa tatbiqan ci bai ce tuku mina na kuma ta'asirin da tatbiqan Kwarai duk kuwa.
ilimi na duniya yana da ta'asil Mhm.
shine bin ka'idodinsa da Mhm.
yadda suke ko kuma in an ce ta'asil ma ana son a ciro asalin abu kamar ilmu sarf Mhm.
tatbiqan kuma a tsabbaka shi kina akwai ka'idodi ko ne ilimi yana da ka'idodi na'am to kuma tsabbakawa sai a ɗauko na soshi a bi a ba da dalilai kan wannan abin a ga yadda ake aiki da shi masha Allah kan wani ya zo ya ce ga wani kuma eh gaskiya ga wani sabon sa- sabon sabon karatu wanda ba a san da shi ba kwarai ko haka nan ne na'am
idan za mu ci gaba insha Allah da inda muka tsaya malam za mu taya da sunan al-khaliq da kuma al-khallaq shi ma ta'asilan wa tatbiq kamar yadda mun kai bayani نعم طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to yan uwa masu sauraron mu ta kafar yaɗa labarai murya al'umma da ke nan wato garin birnin kwanni kenan cikin jihar tawa a Nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci mun ɗauko bayani kan sunayen Allah duk da yake karatu na farko an yi kan hutubobi da hukuncin su a gurguje abinda dama ta bayar sannan aka zo kuma aka yi bayani kan musabaka shi ma da wasu hukumce-hukumce da suka shafe ta kuma an shiga cikin eh, ƙa'idodin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a jumlace yanzu kuma an zo ana ɗauko su ana bayanin kowane suna tare da ka'idar da take bin sa. To kafin mu shiga cikin sunaye na gaba eh, akwai nukta guda biyu da nake so in yi bayani kansu. Eh, Nukta ta farko wadda ta gabata akan sunan Allah Ar-Rahim. To jiya mun yi mantuwa da muka kawo sunan Allah eh, wato Rahimun eh, ma'ana mai eh, wanda yake bai da alif wallam kuma yana da dhamma ba mai fatha ba. muka ce ya zo wuri 60 da ɗai a cikin alkur'ani wuri ɗai ba yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala ba mun yi bayanin wannan a ƙarshen suratul tauba yana nufin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifa ce tashi anan wajjal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to nan eh, rahim kinan duk da yake na da dhamma kuma bai da alif wal lam ba yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ba muka ce sauran kuma suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi to sai wajen bayani na inda ya zo na farko sai ba mu kawo na farko ba koko aka yi kuskure wajen faɗan na farko a cikin alkur'ani wannan aya da muka karanta wato wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم wannan shine rahimun mai damma wanda bai da alif wallam na farko a cikin alqur'ani na karshe kuma kamar da muka faɗa a can cikin suratu wato almuzammil wajen inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu ko wa nisfihi wa thuluthihi qira'ata nafi' da Abu Ja'far da wato Abu Amr da Ibn Amir su sun karanta wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون, يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم كوبا هكذا تونا الرحيم كنا وانا مي وانا بيد ألف واللام kuma mai don mataini to wannan shine na karshe a cikin alkur'ani kinan shine cikon na 60 din na fata an fahimta to mas'ala ta karshe da ya kamata mu dan yi ishara zuwa gare ta dama mun yi alƙawarin za mu yi ishara zuwa gare ta wato abin da ya shafi istiwa'i na Allah akwai ayoyi guda bakwai da suke nuna Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi a cikin alkur'ani mai girma aya ta farko cikin suratu wato al'araf inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha ko kuma yughshi al-layla an-nahara imamu hamza da kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub da imamu shuba sun karanta yughshi to kaga nan daga gasha yo gashi takshiyatan waɗancan kuma jamhur sun karanta yughshi laylan nahara daga aghsha yughshi ighsha'an يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إمام ابن عامر يا كرنتا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ضمّا كنا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تولنا شيني نفركو أتكن سورة الأعراف an gane wanda ke nuna istiwa'i na Allah wuri na biyu kuma sai cikin suratu yunus inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun wuri na uku kuma sai cikin suratu ra'ad inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha duk da yake sai na ji hankalin yan uwa suratu ra'ad tana farawa ne da alif lam mim ra to sai su ce alif lam ra ba su mimun a wannan guri sai sun yi hattara to don haka dai aya Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-arsh wuri kuma na hudu kenan sai cikin suratu taha ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa lahu ma fi as-samawati ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wuri na biyar sai cikin suratul furqan alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh ar-rahmanu fas'al bihi khabira sai wuri wato na na shidda kenan wato kenan a cikin suratu as-sajada inda yake cewa الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون سيورينا بكوي أتكن واتو سورة الحديد عندك هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أو daga sune ayoyi guda bakwai da suke nuna Allah ya daidaita akan al'arshi to amma yayin daidaita muka ce bai gaya muna ba kenan kuma ba za mu iya gane ba mu san zatin Allah ba shi kanshi al'arshin da ya gaya mana cewa yana da al'arshi kuma wa kana arshu alal ma ya al'arshin ki shi kanshi ba mu sani ba to yaya za a yi musan tunda ba mu san yadda Allah yake ba ya za a yi musan yadda Allah da ya kan al'arshi kaga wannan abu ne wanda ba a saka bincike ba sai dai malamai suke cewa istawa kuma ila shi kuma idan ya zo cikin alkur'ani yana nuna kamar nufatar abu domin akwai istawa ala akwai istawa ila doli a cikin suratul bakara yake cewa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samai kaga sai ya nufaci sama nan ba a cewa ya tai zuwa sama nan ya nufaci halittar sama kenan kamar yadda ya faɗa kuma a cikin suratu wato suratu fussilat inda yake cewa qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء كاغا يا نفاتي تكينن ko ya nufaci halittata don haka sai ɗalibin ilimi ya bambanta tsakanin irin waɗannan mas'aloli saboda malam masu irin mugun aƙida suna ɗan hakewa da irin wannan haka haka dole a ɗan bayani haka ba eh to da mas'ala ta ilimi dole a dage da bayani da kuma sanin nassoshi da ka'idodi ba wai harkar rigima bace ko kuma ba ni na iya Allah ya kyauta amin amin to bismillah malam to malam kamar yadda muka bayani muke cewa abun da za mu fara da shi tunda an yi ƙarin bayani ne akan darasin da ya gabata kin darasin mu shine alkhaliqu da alkhallaq to da asalin su kuma da tafsilan wa tatbiqan yadda ake karatun su ta fuskar ka'idodi da kuma yadda ake tabbakawa a cikin nasoshi a aikace kenan shine tatbiqan to bari mu dauka guda guda ko ba haka ba an ya raga da guda guda in za a hada
a tai gaba ɗaya rugu kuwa eh da guda guda shi alkhaliq ismul fa'il ne fil asl an gane ko in an ce ismul fa'il wato kamar suna ne wazani na wanda ya aiki a larabci in ka ce fa'il zahib wanda ya tafi qatil wanda ya kashe khaliq wanda ya halitta ko ba haka ba mani wanda ya hana wasi wanda yake mai yalwa gashi nan dai to in an ka ce al khaliq suna ne wanda yake nuna halitta idan muka diba cikin ilimi na larabci wato wannan ya samu asali ne daga khalaqa yakhluqu an gane ko fa'ala ya furu to amma yana da waɗansu tasrifat waɗanda ba wannan ba ana cewa khalaqa thawbu to shi wannan bai da maf'ulun bihi tufa tufafi sun tsufa shikenan yakhluqu thawbu tufafi sun tsufa ba tufafi sun yi halitta ba kaga akwai matsala sannan wani lokaci ana cewa khaliqa thawbu shi ko fa'ila kenan tunda an ce khaliqa yakhlaqu yaf'alu kenan shi fa'ila ne yaf'alu mislu mislu sami'a yasma'u to shi ma na ana nufin khaliqa thawbu nan ma tufafi sun tsufa yakhlaqu thawbu sannan wani lokaci ana cewa khaluqa thawbu khaluqa nan kuma sai ayi malamin damma kenan fa'ula yaf'ulu khaluqa thawbu yakhluqu wato idza baliya lokacin da ya tsufa ya rududduge inji malaman zaure kuma ana cewa wato fulanun khaliqun bi kaza wani ya cancanci kaza to wannan kalma duka tana tasrifi amma shi wanga wanda yake da alaka da sunan Allah mai maf'ulun bihi na khalaqa yakhluqu kenan fa'ala yaf'ulu amma shi yana da maf'ulun bihi ma'ana yana da abin da yake ta'addi zuwa gare shi abin da aikin ya afku zuwa gare shi to shine wannan daga nan an ka samu al khaliqu mun fahimci wannan da kyau ko
game da inda muka tsaya insha Allah ta'ala na'am to kenan yanzu da muka dauko kenan khalaqa yakhluqu mun ce wanda yana da maf'ulun bihi wanda fi'ilin ya tashi har zuwa ga fa'ili ya kai zuwa ga maf'ulun bihi wanda ya aiki ko ba haka ba to sai malamai suka zo akan ad-dirasa al-adadiyya dirasa ta adadin wannan suna a cikin alqur'ani mai girma malaman da suka san lafazan alkur'ani kuma suke bibiyar su suke cewa sunan alkhaliku bai zo a cikin alkur'ani ba da alif wallah duk alkur'ani tun daga farkonsa har ƙarshensa ba za ka samun kalima ta alkhaliku ba inda da alif wallah ne mun ji wannan da kyau mun ji wannan da kyau to amma sai sun ka ce sai dai ya zo wuri hudu bil idafa ma'ana an danganta shi zuwa ga wani abu bai da alif bai da lamun
amma an danganta shi an danganta shi zuwa ga wani abu kenan sai zaman to ba mai alif wal lam bane na farkon su wato a cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil kaga nan khaliqu kulli shay'in lalle nan sunan al-khaliq na amma bai da alif wal lam yazo da idafa wannan na farko kenan ko ba haka ba to wuri na biyu kuma sai a cikin suratul ra'ad nan ma ya zo da idafa tunda mun ce wuri hudu ne wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul man rabbus samawati wal ardi qulillah قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار خالق كل شيء سيوري آه نا أكو كينان وندما لما سكي wannan suna na khaliq ya zo wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zumar Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidus samawati wal ard an gane ko sai wuri na hudu da ya zo da idafa wato shine a cikin suratu ghafir ko suratu mu'min suratul mu'min wajen fadar Allah subhanahu wata'ala zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu an gane ko to kaga waɗannan sune wurare guda hudu da an ka sami suna Allah ya zo da khaliqu da idafa a cikin alqur'ani mai girma bayan su babu wani wuri inda ya zo idafa ne mun fahimci wannan da kyau ko inda wajen idafa ne to sai dai malamai suke cewa sai mun yi hattara a cikin suratul an'am cikin waɗannan da aka kawo zalikumullahu rabbukum sai aka kawo la ilaha illa huwa sannan aka ce khaliq kulli shay'in a cikin suratu ghafir sai aka ce zalikumullahu rabbukum sai aka ce khaliq kulli shay'in la ilaha illa hu to kaka yaya mine ci balaga ce ta sana an ka gabatar da cikin suratul an'am la ilaha illa huwa sannan an ka ce khaliq kulli shay' sannan kuma a cikin suratul ghafir wace balaga ce ta sa sai an ka kawo khaliqu kulli shay'in sannan an kawo la ilaha illa hu yana buƙatar bayani malaman balaga ta alqur'ani suke cewa suratul an'am tana bayani kan kudrar Allah da tauhidi to amma abin da ta fi bayani kansa shine tauhidi domin in ka dibi ayoyin da sun ka gabaci wannan aya ana zancin waɗanda sun kai shirka ne waje alulillahi shuraka aljin وخلقهم وخرقوا له بنين وخرقوا له بنين قراءة إمام نافع سن شد وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سأنكتي ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو كننا أنا ذنشن تبتد توحيدي ناكم أبن سورة الأنعام في بياني أكن سكينا كتوكا شيسا سيأكا قباتد واتو لا إله إلا هو kuma wannan na farko kenan sannan an ka ce khaliqu kulli shay'in ba a ce khalaqa kulli shay'in ba saboda can ya ce farko abin nan wa khalaqa kulli shay'in ya kawo fi'ili to sai ayar da za ta zo ban sai ce khaliqu kulli shay'in dan ya hada tsakanin abubuwa guda biyu fi'ili yana nuna abu ya faru ko zai faruwa shi ko khaliqu na nufin dama tabbatacce na game da aikata wannan abin ko kuma ana sifa ce kinan tabbatacce na Allah mai halitta ne kuma khalaqa yayi halitta kinan ya hada balaga abubuwa guda biyu amma can cikin suratu ghafir suka ce da yace zalikumullahu rabbukum sai yace khaliqu kulli shay'in saboda galibin abin da na lalle isa suratu ghafir ita ma tana bayani kan mi kan aqida amma abin da tafi bayani shi nuna ni'imomin Allah subhanahu wataala to shi yasa in ka kalli siyakin ana zancen nan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ne to sai an ka gabatar da khaliq kulli shay'in da a gabatar da ni'imomin da ake yin bayani akan su Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat kaga irin abu Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun gashi nan wa litablughu alaiha hajatun fi sudurikum gashi nan dai ma'ana suratu ghafir tana bayanin tauhidi amma ta bayanin kan nuna ni'imomi ita ko suratul an'am tana bayani kan tauhidi da ni'imomi amma ta fi bayani bayani kafa hujjoji kan tauhidi ko wace sai an ka kalli siyakin da tafi magana a kansa ina fata an fahimta to suna na alkhaliq sun ka ce to idan ya zama toto yanzu nan mun kare da idafa tunda mun ce su hudu ne to wanda yake na kira ne amma kuma ya zo da jarra ina fata an fahimce ni na kira amma kuma kasra ce gare shi sai suka ce to guda ne kawai a cikin alkur'ani kadai kadai wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu fatir ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi ko ba haka ba akwai qira'a hal min khaliqin ghairillahi ina fata an fahimta imamu Hamza da Kisa'i da imamu Khalaf da imamu Abu Abu Ja'far sun karanta da hal min khaliqin ghairillahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard amma a cikin suratul sauran qura sun karanta hal min khaliqin ghairullah to wannan shi kadai ne an ka samu da kasra suna na alkhaliq mai kasra ina fata an fahimce ni to wannan shi ma tunda an kore an tabbatar zuwa ga Allah domin an ce shin akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba kenan kamar an tabbatar da wannan sifa ce ta Allah an gane ko dan wani kai ya ce ba Allah subhanahu wataala ake nufi ba anan sai kuma wanda yake yana da nakira amma ya zo da raf'a bai da alif wal lam amma kuma ya zo da dhamma ina fata an fahimce ni to shi ko sun kace guda biyu ne cikin alqur'ani mai girma shi kuma yawa guda biyu ne na farko wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun inni khaliqun basharan kaga bai da alif wallam kuma yana dammata cikin suratul hijr sai na biyu a cikin suratul sad wato idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin a ƙarshen suratul sad to nan shi sune guda biyu waɗanda a sunayen Allah waɗanda suka zo wato abin nan masu masu damma to kenan kaga idan an hada su ga hudu sannan ga ɗai mai kasra sun zan biyar ga biyu waɗanda suke masu damma sun zan nawa bakwai kenan suna alkhaliq da mai idafa da kuma wanda yake na kira ne mai abin nan mai kasra guda da kuma mai abin nan na kira ne mai damma guda biyu to waɗannan su ne adadin sunayen da sun ka zo na alkhaliq a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimce to sai mu je zuwa ga suna na gaba kenan na'am suna na gaba shine suna na alkhallaqu to alkhallaqu alkhallaqu siga ce ta mubalagha a larabce fa'al yanzu an ka ce fa'ala ya aikata fa'ilun mai aikatawa kamar khaliqun misali to ma an ka ce fa'al mai yawan aikatawa khallaq mai yawan halitta ina fata ana fahimta ta misali kaga yanzu an ka ce qatala yaqtulu qatilun sai a ce qattal mai yawan kisa ko ba haka ba dammar mai yawan halakawa mudammir kenan addamar addamar shi ko halakawa to ala ayyati hal idan muka dibi wannan suna na al-khallaq malamai suke cewa a cikin alqur'ani kwata-kwata guda biyu ne kawai akwai gaba ɗaya ban da shi babu wani alkhallaka da kowace irin siga da sawa'an kamar mai alifu wallamu ne ko a ce misali wanda bai da alifu wallamu ne ko mai fatha ko mai kasra ko mai dhamma to duk cikin alkur'ani guda biyu ne kawai a akwai ina fata an fahimci na'am na farkon su shine wato wanda zo a cikin suratu al-hijr inna rabbaka huwal khallaqul alim wajen abin nan karshen suratul hijr sai kuma na biyu shine wanda ya zo a walaysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim a cikin suratu yasin ko inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un sai malamai suka waɗannan guda biyu su kaɗai ne kenan duka shi alkhallaqu guda biyu ne kuma mai alif wal lam ne kawai kawai an gane ko to anan kafin mu je suna na gaba akwai shubuhohi game da sunan Allah da ake kawo to an ce alkhaliqu mai halitta alkhallaqu sai a ce nan to mubalaga ce to kenan kamar an yi mubalaga game da sunan Allah kamar Allah an ƙara ma wani kamar an yi ma Allah mubalaga a wani abu na wanda Allah bai iya yi kamar an ce Allah zai yi shi to kaga wannan shubha ce to sai malamai suke cewa irin waɗannan sunayen da alkhaliqu da alkhallaq in game da ubangiji ne duk ma'anar su daya ko kuma na a'a za a hankalta ma hankalinka karamar halitta misali halitta duk da yake ba wanda zai iya halitta komi karancin ta in ba Allah ba to amma kai a hankalinka in kaga karama a fahimta ka kamar misali a hankalinka wadda ta fi ta girma ai ta fi wahala a hankalci to sai ka samu wancan alkhaliq wani kuma sai ka samu ta alkhallaqu dan mubalaga wajen girman wato halitta amma ba wajen Allah ba dan ga Allah duk ɗaya inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ko ba haka ba ita wannan shi ne abinda waɗansu malamai suke gani ko kuma waɗansu suna ganin a'a kamar ta fuskar imani wani imaninsa daidai karfinsa yana kallo Allah wanda yake halitta ba kamar wato irin yadda kake ganin halitta sanin da za ka yi mata yana iya karuwa yanzu ka kamar likita in yana kallon ɗan adam ba wai wajen shi kawai yake gani ba yana ganin waje yana ganin ciki to kenan lokacin da ya kai ga sanin waɗansu tafasil sai ya san Allah khallaq ne ina fata an fahimci kamar nan al-khaliq ya san shi jumlatan al-khallaq kamar ya san halitta Allah tafsilan waɗansu na bada bayani kan wannan akwai dai maganganu da malamai suke kawowa shi yasa wani lokaci zaka ga kamar suna Allah ya zo wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid to sai su ce a to nan kuma an ce wa ma rabbuka bi zallamin Allah bai kasance ba mai yawan zalunci domin fa'al ne to kenan yana tana yiwa yayi zalunci dan kadan ina fata an fahimci ni shubuhoyi ne wanda muna son ɗaliban ilimi su hankalce su kwarai da gaske gaskiya sai malamai suka bada amsa cewa in an ka ce wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wadan sun ka ce na an ce ba mai yawan zalunci bane to amma akwai ayoyin da sun ka nuna baya yin zalunci kwata kwata kenan wanga sai ya zama to kamar mutashabih ne amma sai a koma zuwa ga muhkam Yawwa.
wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamati فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ح- حاسبين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وأن سورة كوري cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci ba kenan ko da wannan ya zama to mutashabih ne to sai a nemi ayoyi al-muhkamat ko an-nassul muhkam Ƙwarai.
waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a nan zallam siga ce wadda kamar ana ɗaukar ta eh, eh, qadiyatun nisba an gane ko yanzu an ka ce zallam ai wa ma rabbuka bi zi wato zulmin kenan nan zallam tana nufin sahibu shay'i kenan ubangiji ka bai kasance ma abucin zalunci ba ina fata an fahimci ni waɗansu kuma suka ce a'a wato nan eh, an kalli yawan bayi to tun da bayi suna da yawa to kuma sigar da kamata a kawo sai a kawo ta zalla saboda an kalli yawan su sai a ba su siga wadda ta dace da su ta mubalaga Kwarai.
ina fata ana fahimta ta waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a zalunci ga kowa bai dace ba ko ba haka nan bane to inda zai abku ga Allah da ya fi muni to shi sa sai kawo wajen kore shi siga wadda take ta mubalaga wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Kwarai. Shi Haka- ne ya kore shi da kanshi balle ku Ya- bayu yawwa sannan kuma da zai afku gare shi da abu ne wanda bai dace ba to balle kuma wato abin nan wajen kore shi kuma sai a kai matuƙa wajen kore shi saboda zalunci siffa ce ta naƙas sanakas ma dalla to tunda za a kore wato ta kore ta ga Allah to sai a dauko siga wadda take mai girma a yi mubalaga wajen kore shi ga Allah Kwarai, kwarai.
subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai sun tafi akan wannan to wannan shi dai ne abin da ya takaita da waɗanda ya gaba- ga- yake dangantaka ga waɗannan wato sunaye wallahu ta'ala a'lam to Allah ya saka da alheri ma Na'am.
dan waɗannan bayanai yana da kyawu saboda in ba haka ba abun zai dan zama mutane kamar su rasa yanda za su eh yi ka san Saboda- muna kira zuwa ga ɗaliban ilimi mas'aloli na ilimi suna buƙatar bincike da Gaskiya.
dalilai wani lokaci ma ko da kai almajiri ne ko malami wani lokaci sai ka tsawon tsananta bincike kuma sai ka tattauna da waɗansu malamai ko waɗanda sun fi ka ilimi ko malamai abokanan iliminka ko kuma ma ɗalibanka ko ko a mai da mas'alar ta ta ɗalibai da malamai a zo a tattauna kowa ya kawo nashi bincike Kwarai.
amma in ka mai da ilimi kai kadai bakin abin da ka sani shine ilimi abin da baka sani ba ilimi na ba babu bincike baka san littattafai ba baka san malamai ba baka iya tattauna mas'ala tun daga lokacin da ta samu asali har zuwa ga lokacin mu na yanzu to kaga abin nan wa sai dai a ce Allah ya kyauta kuma ba naƙas ne ba dan kana bisa ra'ayi kuma daga baya ka dawo saboda yau idan ka zo kana bisa ra'ayi ka Na'am.
dawo to shi ke nuna cewa kenan kana aiki kana bincike sosai eh to amma in ya zama kana bisa ra'ayi yau gobe banda gobe jibi shekara mai zuwa shi ka nuna dai kai dai eh, an to dai dama gode ma ka Allah san binciken mallan abubuwa ne suke da matsala wani bi littattafai yanzu kaga nan bamu da thaqafa ta thaqafatul makatib ma'ana yin maktaba gaskiya a yi maktaba wadda in ma mutum bai da kuɗin da zai sai wani littafi amma akwai shi cikin maktaba yana iya zuwa ya ɗauko wani littafin ya yi karatu a yi babban maktabar da ɗaliban ilimi ko manyan manyan maktabobi duk ƙasar da muna da buƙatar makatib islamiyya Gaskiya.
kabira ba ma makatib islamiyya ba makatib cikin kowane ilimi Kowane saboda mu mu faɗaɗa al'umma mu ko mu- mu mu- abin da mu mu samu ci gaba cikin ilimi to kaga babu wannan thaqafa ina fata an fahimce ni to ba kowane kuma zai iya fitar da kuɗi masu yawa ba ya sai littattafai ya ajiye a gidansa ina ina fata an fahimci ni ya kamata a mayar da su a matsayin maktaba da abin da ya kama da haka to shi dai a takaicen takaitawa dai bincike da tattauna kan masaloli abu na wanda yake da bukatar a sallita tafai da malamai Gaskiya.
da kuma bincike kada a je a yi ta bayanai waɗanda suke eh, ba gabas ba yamma da Allah labo ka babu wata hujja karshe sai abin ya zan eh, kaga gaskiya baka iya binta ka koma kana kare kanka ba kana kare addinin musulunci ba kaga ka koma kana mai shedan aiki yau shi Eh, ne kwarai Allah kai mu nasara.
amin amin Allah ya kiyaye mu amin amin mal suna na gaba al-musawwir na'am kuma ta'silan wa tatbiqan To suna na almusawwir suna da ya samo asali daga as- as-sura. Ya an ce sura shine hoto, hoton abu ko kamarsa. An gane ko? To daga almusawwiru shikenan ya zama to ruba'i ne asalinsa. Sawwara yusawwiru taswiran. Domin duk su- duk fi'ilin da ya wuce harafi uku to shi bai da matsala dukkan wazuninsa da su da fi'ilin da ma fi'ili madi da mudari'i da amri da maf'ulun bihi da komai na shi bai da bai da sabani ma'ana ana aiki yasin sa eh kamar da malaman sufu suka yi bayani don haka shi sawwara yusawwiru daga fa'ala yufa'iluni ne taf'ilan dukkan su in sun kai su dubu in ka same su ko fiye da dubu duk haka suke tafiya sawwara yusawwiru sai a ce taswiran ko ba haka ba fa'ala yufa'ilu taf'ilan qaddama yuqaddimu taqdiman nadhara yunadhiru tanziran qa'ada yuqa'idu taq'idan mayyaza yumayyizu tamyizan ko ba haka ba ga sunan dai darrasa yudarrisu tadrisan to al-musawwir ɗaya ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kuma yana izama sifofi daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala domin suna da izaman tuwa sifa suke cewa malamai da suke bincike a abin nan game da alkur'ani sun ce wannan suna ya zo cikin alkur'ani wuri guda tal tal shi ma eh sunan dai ba kalimar ba ta zo cikin wuri a'a sunan dai na almusawwir wuri guda ne zo cikin alkur'ani banda shi babu wani tun daga bakar hannas hannasi mallan ko ba haka ba bari ma mu kara mutum tun daga fatiha ka san an ce bakara mu hidda suratul fatiha to mu sa fatiha tun daga tun daga fatiha annan shi guda ne kawai suke cewa ya zo ne a cikin suratul hashr a aya ta 24 wajen inda Allah ya jiro sunayensa subhanahu wa ta'ala inda yake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تنا إن هو الله الخالق البارئ المصور nan daina a akwai sunan Allah subhanahu wa ta'ala al-musawwir a cikin alkur'ani ban da shi babu wannan suna a cikin alkur'ani an gani ko bai maimaita ba to sai wannan sunan malamai suke cewa wato in ana son yana kama da waɗansu sunaye ko kuma waɗansu ma'anoni da yake ɗauka in an ce almusawwir ba ana nufin ɗauka hoto ba irin wannan hoto da muke ɗauka ko ba haka ba yawwa suna nufin kamar yana tabbatar da abin da yake son ya kasance kamar yanzu Allah subhanahu wataala yana son halitta dan adam da kaza da kaza da kaza da kaza to kaga wannan sura ce to amma kuma yadda yake son ya kasance haka zai tabbatar da shi ina fata an fahimci ni to sannan kuma suna nufin al-musawwir shine wanda ya halitta abubuwan shi akan wato sifofi daban-daban don su fahimci juna yanzu kaga yanzu in kaga wani zaka iya fahimtar wannan dan adam ne wannan na yanki kaza ne wanga dan kabila kaza ne wanga kaza Allah ne yayi wannan surat ya halicce su irin yadda yake so ina fatan ana fahimta ta sai dai idan muka diba suna cewa waɗannan sunayen suna kama da juna amma sai an yi ƙoƙari an bambanta tsakankanin su alkhaliku sai a ce wanda ya halitta albari'u wanda ya halitta almusawwiru kuma wanda ya halitta sai a ce a'a akwai ɗan bambanci tsakankanin su an gane ko tun da kasa akwai addirasa bainal kalimat a gani shin mutaradifa ce ko kuma a'a mutaqariba ce ko kuma min al-awdad kishiyoyin juna ne misali mutabayina kenan da sauran karo yadda ake karatun kalima dai a ilmin nahwu da larabci da usulul fiqh da usulul tafsir da kuma sarf sai sun kace eh in an kace al-khaliqu shine al-muqaddiru qabla al-ijad shine wanda ya kaddara abu kafin ya samar da shi in an ka ce albari'u shine al-mujidu min al-admi an gane ko wanda ya samar da abu can babu shi ala muqtadal khalqi wa taqdir akan yadda ya tsara zai halitta abin kuma ya kaddara shi ina fatan an fahimce ni to ba duk wanda kuma ya kaddara abu yake iya samar da shi sai Allah subhanahu wataala al musawwir su shi shine al mushakkilu li kulli mawjudin ala surati allati awjadahu alaiha al musawwir shine wanda suranta abu ya bashi surar shi halitta abu daban suranta shi daban kwabalaka daban maida ta mota ko dan adam daban misali ina fata ana fahimta ta to kamar yanzu yanzu an ka kwabalaka ga ta nan amma za a iya kera mota da ita za a iya misali a yi sura ta mota da ita ko a yi sura wani abu da ita ba mun ce a yi sura dan adam mutum da yin sura dan adam haramun ne kawai zai ce mun ce a yi gumaka an fahimta to wannan kenan sannan abu daga cikin abin da ɗalibai kamata su gane in an ka ce halaka wani lokaci yana iya zakwa da ma'anar surantawa an gane ko saboda suna kusa da juna kamar da zo cikin hadisi na sahihul bukhari waɗanda suke ashaddun nasi azaban al-musawwirin mafi tsananin azaba waɗanda suke masu surantawa sai an kace za a zo da sunan ranar tashi alkiyama ce ahyu ma khalaqtum ku rayar da abinda kun ka halitta nan ba nan sun yi halitta ba don babu wanda zai yi halitta in ba Allah ba a'a ku rayar da abinda kun ka suranta ina fata an fahimce ni wanda kuma akwai sabani kan sa'anin sura hoto shin irin wannan sura ce ake zance ko ba ita bace waɗansu malamai sun tafi cewa da hoto da kuma wancan irin abin da ake sassakawa duka abu guda ne babu bambanci tsakankanin su ina fata ana fahimta ta sun yi musu hukunci daya waɗansu shi yasa suka ce hoto in ba na kati ba ko passport ko na lalura dai bai halatta ba waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a shi hoto ya saba ma wancan gumki tun da wanga gumki wata misali wani icce ne aka ɗauka aka sassaka ko lakaci aka kwaba ko abin da kama daga wagga sura kuma halittar Allah ce da kanta an ka ɗauki inuwarta ba wai wata sura ce aka kawo daban ba ina fata an fahimce ni kuma shi hoton ba a ganin wannan kurwa ba ta da kurwa sai suka ce to ita wannan ba ba ta hukunci irin na waccan din to amma dai khurujan min al-khilaf mutun na iya nisanta in ba sura da ta zalla lura ba hoto kenan na irin na TV misali wanda suke haramta TV ana kwatanta cewa ko da a kaddarta ma misali hoto haramun ne to tunda masu shiga TV suna shiga suna bata addini to in babu malamai na Allah wanda za su shiga su gabatar da karatun kaga abin ya zama to akwai matsala to wannan shi ne abin da malamai suka yi bayani su waɗancan sun kai to su aka gane su da hili suna bata addini a ga su ko masu ba addini kariya su ma ga a gan su shi ma addini yana da ko da an ce wancan haramun na to min babu darura ai dole a halitta wannan kuma passport misali ka gani dole ai amfani da shi an gane ko ko kuma abin da ya kama da haka ina fata an fahimta ko kamar kati abin da suke ce ma ID card da abin da ya kama da haka ID card. To wannan kenan kafin mu je sura na gaba sai wannan kamar da Allah ya ce al-musawwir mai surantawa. to kaga nan Allah subhanahu wataala shi ke suranta komai duk abin da ya halitta shi yake suranta shi ya faɗa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shi yake suranta ku a cikin mahaifin nan mahaifin nan mahaifanku ko irin yadda ya ga dama to nan sai zamanto mujmal ka san akwai ka'ida ta al-ijmal wa tafsil daga iske nasu ya zo mujmal a dunkule ana iya fassala shi to a cikin suratul suratul hajj da suratul mu'minun sai ya fassala yadda yake yin halittar da surantawa yake cewa wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsan ahsanul khaliqi kaga nan ya faɗi yadda yake halittar da surantawa mun fahimta sai da mutu tafsili ne na al-khalq wa taswir haka kuma a cikin suratul hajji yake cewa ya ayyuhan nas إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كذا التصوير كندي آيون سنك فيد الله سبحانه وتعالى حلتشيكو خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الأزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث كما هكذا سنوكم يكي a cikin wato suratul ra'ad Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tasdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar wallahu ta'ala a'lam da sauran ayoyin da suke bayani kan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta da surantawa
kenan Allah ta'ala sai ka abu mujmalan wani wuri sannan wani wuri kuma ya fassala abu fassala shi to shi da cikin tafsirin alqur'ani ma ka'idodi ne masu amfanin dalibi da ka iske wani abu an zo da shi dunkule sai ka koma wani wuri sai ka iske an fassala shi in ka haddace qur'ani ka kawo ayoyin ba ka haddace ba ka koma can ka ɗebo ayoyin ka rubuta su ka tura su ba aibi bane kuma
to Allah ya kyauta
sannan wannan kuma shi ke nuna cewa dukkan ɗalibi dai na ilimi ne kamar abin da shafi ko tafsirin ƙur'ani ko abin da ya kama da haka kaga yanzu ga nan a kawo ƙa'ida ta nahau a ka ƙa'ida ta sarfu a ka ƙa'ida ta balaga sannan akwai wani abin da ya shahi na wani adab da sauransu a kawo duka a kawo almanhajul mutakamil ɗalibin ilimi ya kamata kamar musamman tafsirin alƙur'ani ya zamanto duka ilimin muka waɗanda suke da alaƙa da alƙur'ani musamman waɗanda kai tsaye ya san ƙa'idodinsu ilmu sarf sarf ka san ka'idodin shi saboda kowace kalma wadda akwai sarfu cikin ta ka san asalinta ilmun nahwu ka san yadda nahwu yake saboda wasalin alqur'ani kuma da sanin ina ina fa'ili shike ina maf'uli yake ko ba haka ba Kwarai.
Eh, ilmul balaga ka san qawaidul balaghiya saboda qur'ani ya sauka da yaren larabci da Kwarai.
uslubin larabawa ka gane nan me yasa aka gabatar da kaza me yasa ba aka kawo kalma kaza me yasa aka jinkirta kaza ko ba haka ba ka san Kwarai.
ka'idodi na usulul tafsir da usulul fiqh saboda mi saboda in an cimma ayoyin eh, usulul tafsir zai nuna maka ga maganganun malamai za a yi hada su ko za a iya rarraba su kaga zai zai taimaka maka usulul tafsir da nuna ka ga dokokin da ake bi wajen tafsirul qur'ani bil qur'an ga waɗanda ake bi wajen tafsirul qur'ani bil hadith ga waɗanda ake bi wajen tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba ga waɗanda ake bi wajen tafsirul qur'ani bil lugha ina fata an fahimce ni ko kuma bi aqwalit tabi'in ko kuma ya za a yi al-jam'u bainal aqwal ina fata an fahimce ni ya za a yi a istinbat al-ahkam al-fiqhiyya duk qawaid at-tafsir suna iya koya maka wannan ya za a yi ayoyin aqida a san ka'idodin da za a tafsirin al-qur'ani bil aqida ba a kauce ma aqida ta salafus salih ba ina fata an fahimce ni da dai sauransu to kaga wannan ilimi ne mai zaman kansa usulul fiqh ayoyin fiqh in an zo ga ma- maganganun malamai ga dalilai ga ayoyi ya za a yi a yi jam'u ko a yi tarjih duka ilimin hadisan da suke fassara al-qur'ani ya za a yi kasan sun inganta ko ba su inganta ba in baka san ka'idodin hadisi ba baka koma mai littattafan malamai bin aljarh wa ta'dil ka zo ka fassara aya da hadisin da yake da'ifi ne bai da karfi kaga wannan duk matsala ne Gaskiya.
to kaga rashin sanin waɗannan ulumukin zai cuta ma ɗalibin ilimi ga ilmul qira'at mai zaman kansa ga ulumul qur'an ka san abubuwan da suke da alaka da alqur'ani ta fuskar sabkarsa qur'ani ta fuskar rubutunsa qur'ani ta fuskar kaza kaza kaza kaza da sanin add- adadin ayoyinsa ilmul qira'at ya sanar da kai qira'o'in qur'ani yanzu an samu qira'a biyu a wuri kaza kuma ce an karanta da abu kaza yaya alaka take tsakanin qira'a da qira'a to in duk mutum bai tsaya ya bincike ba ya karatu kuma eh, ya san waɗannan abubuwa gwargwado shin in yace to ma zai yi shi tafsirin qur'ani mallan al'amuran nan fa eh, suna buƙatar eh, abin nan ba gaugawa bace a yi kokari a ginu a ilmanci don a yi ma addini hidima ba harkar hasada bace ko keta ko kuma wani abu ba zai yiwa ba kuma akwai waɗanda dole daidai gurgurdon ilimin su a yankin su babu wanda ya fi su ba za a ce ba za su yi ma addini aiki ba ya kamata mu fahimci wannan mai wanda ya iya kawa'idi a garin da babu wanda ya iya kawa'idi to shi an limamin juma'a ha kuma shi an limamin su tunda shi kadai na zai iya yin wani bayanin wani abu cikin addini Kwarai.
amma idan akwai damar kai karatu ko ko akwai na gaba da kai to kai hakuri haka kai karatu ka ginu ka kai inda zaka iya yin karatun ko tafsirin alqur'ani wallahu ta'ala alam To, Allah ya saka da alheri.
amin amin akramakallah Wannan sai suna na gaba albari'u na'am shi ma ta'asilan wa tatbiqan.
Na'am, to, suna na albari'u suna cewa asalinsa daga larabci daga bara'a ne ya bara'u. Bara'a ya bara'u, fa'ala ya fa'alu, halaka kenan ya halicce shi. Amma kuma akwai bara'a ya bara'u ba ya yi halitta ba, shi wanga gairu muta'addi ba ya ƙetarawa, ma'ana bai da maf'ulun bihi, shi kuma wannan bara'al maridu ya bara'ul maridu, marashin lafiya ya warke. sannan laraba suna cewa bari almaridu ba bara'a ba bari a yabra'u shi ma ya samu lafiya ko ya warke kuma suna cewa baru almaridu yabru'u shi kun ga fa'ula yaf'ulu ne ina fata an fahimci ni, kaga siga uku gare bara'a yabra'u fa'ala yaf'alu sannan bari'a yabra'u fa'ila yaf'alu sannan kuma akwai baru'a yabru'u fa'ula yaf'ulu duka ya samu lafiya Ta.
sai a ce bur'an wa bar'an wa buru'an ina fata an fahimci ni kuma da alhamza ne almuhimmu bara'a ya halitta ina fata an fahimce ni to albari'u suna Allah subhanahu wa ta'ala albari'u guda ne a cikin shi ma alqur'ani mai girma Shi ma.
yawwa duk da yake wani lokaci a lokacin suna shafe al- al- hamza sai su sai su shahe alhamza sai su maida shi ya'un a cikin larabci ka san wasu haruffa suna wakiltar juna Mm, ƙwarai.
sai a ce albari albari to shi asalin shi albari'u ne an shafe alhamza sai an kai an an- an an kai kalbukinta ya'un ko ko ta dauki matsayin ya'un an gane ko domin babu baraya balle a ce albari Mm.
a'a bara'a ne akwai sai an ka ce albari sai an ka shafe alhamza aka ce albari ina fata an fahimci ni Kwarai.
albari shi ma kenan suna ne wanda eh, wuri guda za a same shi a cikin alqur'ani mai girma wallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'ul husna an gane ko eh, huwallahu al-khaliqu shine al-khaliqu wanda ya halitta al-bari'u mun yi bayanin bambanci tsakanin su al-musawwir to al-bari'u kenan nan ismul fa'il ne na bara'a yayi halitta ina fata an fahimci ni Na'am.
Allah subhanahu wa ta'ala eh, shi ya yi halitta eh, sannan kuma shi ya kaddara ta eh, domin eh, akwai lokacin da eh, halaka ta- take zukuwa da ma'anar an kaddara abu ba bai an halicce shi ba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta muku komai gaba ɗaya abin da ke cikin ƙasa to an ce khalaqa fi'li madina alhali ko yanzu mun ka dibi ƙasa yanzu na Allah ga halitta waɗansu abubuwa Kwarai.
in an ce halaka ya riga ya halitta to wasu itace yanzu suke uh, rayuwa wasu su mutu wasu su Wasu su tashi tashi, wa.
halittu dai ana samun su akan kasa akan lokaci lokaci lokaci to Kwarai.
kuma an ce halaka ya riga ya halitta Kwarai.
kaga nan akwai iskali sai waɗansu malamai suke cewa nan halaka fi'ili madina amma ya ce ya halitta duk da yake wasu abubuwa bai halicce su ba saboda ba wanda ya hana ya halitta abin da yake so kamar abubuwan da kiyama ne zaka iski misali za a kawo fi'ili madhi kuma kiyama ba ta tsayu ba qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum an gane ko qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum duk da yake qala Allah akwai qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum a qira'ati Imam Nafi yawma yake karantawa kawai ne da mun karanta sabani abin da sani ya zaburo muna to kaga wannan qala Allah an kace Allah ya ce kuma kiyama bata tsaye ba kenan Allah zai ci ina fata an fahimci ne wanda mun dan taba wannan bayani akan abin da ya shafi wadannan a cikin ilmin balagha ba lokacin da zamu bayani kan wannan bane amma dai da an kace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya halitta muku ma'ana waɗanda buku gani ba a'a zai halicce su amma ba wanda ya hana Allah subhanahu wataala ya abin da yake so ko dan su daga cikin malamai suka ce a'a nan khalaqa bi ma'ana qaddara ya riga ya qaddara an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha kaga ya riga ya kaddara mata fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin ya riga ya kaddara thumma stawa ila sama to kaga da haka mutum zai fahimta kai ce fi madina yazo ya buga kasan wasu an kace kala sai a ce zai ce ko ko kala yana cewa sai ce ka jira Allah wanga bai san larabci ba a'a kala hakikanin lafazin ta ya ce amma wani lokaci tana nufin yana cewa ko ko zai ci zuwa gaba ina fata an fahimci ne ga wurin su yaki domin a ilimin balaga khurujul alkalima ko khuruj aljumla ko khurujun nazm an muqtada an muqtadahu zahir dole sai ka san irin wannan lika wannan ilimi ne na balaga mai zaman kanshi to ai mallan abubuwan yadda ake so a kwarkwashe su fa abin yana da kyau ɗaliban ilimi su koma su yi bincike mai kyau. Don idan mutum ya ce zai zure ma irin waɗannan matsaloli ba tare da ya tsaya ya yi bincike ba, to za ka iske matsalolin da za su biyo wa wato suna da yawa kwarai da gaske.
Sosai sosai.
Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mai kyau.
Amen amen. Wala akwai wasu sunanaki guda uku.
Na'am.
Akwai algafur.
Na'am.
Akwai kuma algafar.
Na'am.
Kuma gafiru zamb.
Na'am.
to waɗannan mawasan a yi mana bayanin ta'asilan wata dika.
To, waɗannan sunayen da yake har guda uku ne kuma lokacinmu yana da ɗan ya ɗan fara karatuwa za mu ɗan yi bayani a takaice wanda daidai lokacin zai ba mu sai mu je hutu idan muka ƙarike hutu sai mu dawo suna na na alghafur da alghafar da alghafir in ka diba dukan su galibi kamar zaka iske kamar abu guda ne sai dai shi ghafir غافر اسم الفاعل اسم فاعل وزن وزن ne اسم الفاعل shi ko al-ghaffar siga ce ta mubalagha fa'al mun kawo wannan shi ko al-ghafur fa'ul shi ma siga ce ta mubalagha duka fa'ulun da fa'alun ko ba haka ba shi ko ghafir na ismu al-fa'il misali misali dukkan su akwai wazanin su a larabci to ya samo asali ne daga ghafara yaghfiru an gane ko ghufranan غفر يغفر فعل يفعل مثل ضرب يضرب ina fata an fahimci ni kaga daraba yadribu ina fata an fahimci ni an ce daraba kaga fa'ala yadribu yaf'ilu shi ma ghafara fa'ala yaghfiru shi kuma yaf'ilu ghufranan an gane ko shine masdar kinsa ghufranan wannan suna suke cewa ya samo asali daga al-mighfar al-mighfar mighfar mighfar abin nan hullai hulla wadda ake sawa ta yaƙi idan za a je wajen yaƙi akwai hulla a da wadda ake sawa wadda in an sara ma mutum takobi ko makami an soka mishi mashi ba zai kai gare shi ba to ita ake kira al-mighfar malaman zauri suna kiranta kwalkwalo kenan ko wani bindi annaci ne ko mashi mashi ko kibiya ko takobi ko adda ko dai abdu wani abu da makami idan an buga sai tsaya kan wannan ba zai kai ga kan dan adam ba to ita ake kira al-mighfar an gane ko duk da yake a cikin muqamatul hariri da ya kawo al-ghazi ya taba kawo ta ana kiranta uqab ina fatan an fahimce ni wannan uqaban ana ana iya cewa hankaka amma uqab nan ana nufin wannan hullata kwalkwalo kenan kamar da suke ce mata kwalkwalo hulla wato ta karfi to daga wannan daga wannan wuri wannan suna ya samu asali domin yadda wannan hular ko hullar take rufe kan dan adam ba a ganin sa ko ba haka ba ta kare shi to haka ne shi kuma ga sunan al-ghafuru Allah yake rufe zunuban bayinsa ina fata an fahimce ni yake rufe zunuban bayinsa kuma ya gafarta musu tunda in har ya suturta ka kuma sai ya gafarta Sai maka kwarai.
ina fata an fahimci ni Kwarai.
to wannan kenan eh, shine abin da zamu iya cewa sai zuwa in mun ƙare ke hutu za mu zo mu yi bayanin abin da eh, wannan suna eh, ya kunsa eh, ko waɗannan sunaye guda uku sannan mu ci gaba da karatu ta Mm. insha Allah To.
ta'ala ana ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala za mu je hutun rabin lokaci insha Allah idan mun zo malam zai ci gaba da bayani akan waɗannan sunanaki guda uku Mm.
saboda suna da bayani mai dan tsawo to shine malam ya ga cewa mu yi hankuri kenan a ba masu saurare hankuri insha Allah ta'ala in an dawo za a ci gaba Mhm, da mhm.
fatan Allah mu ɗaukin sarki ya saka malam da alkhairi amin sannan amin kuma Allah maɗaukin sarki shi ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu amin insha amin Allah amin ta'ala Allah ya karba amin mu amin insha Allah assalamu taimake alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh